عليه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba shida ga watan Rabi'ul Awwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1448 a kalandar miladiya kuma sha tara ko ga watan 8,2026 to kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan na laraba muna karatu a wannan littafi mai taken addurarul bahiyya wallafar ɗaya daga cikin bajiman malamai a shekul allama muhammad ibn ali ashaukani rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin wannan shine darasinmu na tasa'in da uku a jerin darussan da muka yi a littafin sannan za mu tashi a sabon babi ko kitabi da ya bashi takin kitabul hududi littafi da ke magana akan haddodi in an ce haddi shine wani abu da mutum zai aikata wanda shari'a ta yi tanadin wata ukuba a ƙasa cewa wanda ya aikata laifi kaza to a yi mashi ukuba iri kaza ƙarƙashin shari'ar musulunci a cikin haka akwai taimakon shi to dan aka yi mishi wannan haddi to an gama wanke shi an gama tsaftace shi an gama tsarkake shi bai da wata damuwa ya tashi a lahira shi zai fi kowa cin gajiyar abin duk da cewa akwai ukuba akwai wahala ila akwai jiki ya ji a jikin shi ila akwai rasa rai ma tamadi ya fi wa mutum alkhairi akan a bashi ya ya dandani ukubar wannan sakamako fa'ida ta biyu da ke cikin tsayar da hudud yana zama wazi'un sul'a wazi'un dini mana mai gargadi mai gargadi wanda zai iya hana mutum aikata wani laifi dan adam galiban wasu abubuwa na iya sawa ya daina aikata laifi wani lokaci wazi'un dini karfi na addini wani lokaci kuma wazi'un sultani karfi na iko yana jin tsoro ya wani laifi saboda akwai jami'in tsaro a kusa wazi'un sultani kenan to wannan haddin wazi'un ne dini tsoratarwa da gargadantarwa to yana taimakawa al'umma mutane su rika kauracewa laifuka fa'idar shi ta uku yakan taimaki al'umma su zauna lafiya saboda ba ma a yi laifin ba balantana mummunan sakamakon laifin ya biyo baya harai ya baci naka ce sata ce to idan aka ce haddi ya hana ai sata kaga mai dukiya ya kubuta ba ma a sata ba balantana tar mishi da hankali balantana su abuwa su biyo baya da aka zai magana akan laifuka waɗanda aka yi masu tanadin hudud wanda an faɗi me za a yi ga wanda ya aikata laifi kaza ko wanda ya aikata mujirmanci iri kaza ga irin laifin da za a kama shi da shi kamar misali ya fara da zina wanda ya zina mai zai mashi ga matsaloli na sata wanda ya sata ya zai mashi ga matsala ta kasafi wanda ya kasafi ya zai mashi ga dan fashi da makami ko wani dan tawaye ya zai mashi sannan ga wanda ya kisan kai ya zai mashi to sannan sai a zo wajen ayyuka na kisasi su kuma waɗanda ramuwa ce za a yi in ba a musulunci ba ba za ka samu irin waɗannan ƙa'idojin ba dokokin da ƙasashen duniya suke suna ciccire waɗannan wai ƙaryar 'yancin ɗan adam a inda kuma inda ba a shari'ar musuluncin nan ɗan adam ɗin ya fi shan wahala inda kuma ake shari'ar musuluncin to nan ne ɗan adam ɗin ya fi morewa ya fi jin daɗin zama da jin daɗin rayuwa yanzu ko abokan zama a nan ƙasar in ka ga yadda inyamurai ibo kenan ko suke ribibin cike portal na Saudiya don su tafi aiki can abin zai baka mamaki in sun je kuma ana daukar su sai dai ba za kai mutum Makka ba ko ba za ka yi shi Madina ba wannan harama ne din bai sai shiga ba amma za iya je shi a Jidda Jidda kenan ko Riyadh ko dai duk wasu da ma wa'annan jihohin nasu za iya je shi ta aiki to hakan ana hira da su zaka suna yabawa zaman lafiya ne kulawa ne wane ne wane ne inda rabon sai in musulunta da haka ma da ya bude yace kitabul hududi littafin da zai magana akan haddori babu haddiz zani babi da zai magana akan haddin mazinaci eh satin da ya wuce mun dan yi shimfida na irin hadarin da ke cikin mutum ya aikata zina idan kowa bai sani ba bisa kaddarawa to stampin da yayi wa kanshi a jikin matar ya isa ya tona mai asiri to da ana gwada kwayar halin da za a ce ta taba kwanciya da wani ta taba kwanciya da wani ta taba kwanciya da wani duk sai an zayyano su ya riga ya gama kashe kanshi sannan Allah ya gani mala'iku wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun duka sun gani shi yasa zaka ga ayoyi ko hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su daga kafa ba dangane da abin da ya shafi hadari illa muni na zina har malamai suke cewa kamar aka tambaya wai a cikin mawaka wane ne ya yi waƙar da ta fi kaiwa makura wajen Allah wadai da zina sukan kawo waɗancan baitukan da muka ishara zuwa gare su a satin da ya wuce wanda limamu shafi'i ya yi ana ga kamar babu wanda ya kai makura wajen Allah wadai da tofin alatsi ne game da zina irin shi uffu ta uffu nisa ukun fil maharami wa tajannabu ma la yaliqu bi muslimi in dai musulmin kirki ne ba zai zina ba da ka ga yana zina na ka ce ka rubuta shedanun garin kasa da shi ko a gaban Allah ka sha ka ce ka rubuta mana mutanen banzan garin na rubuta da shi in kana da jambiro ma ka sa shi da jambiro hadarin kenan kai mai maki da zero da kunnuwa ya fadi ya riga ya gama faduwa ya mai zina ne kawai zai rushe sadda yake ya koma ya rushe mutuncin shi na baya da zaka zo wata anguwa ka samu kai kai kai kai masu masallaci kai kai masu islamiya bayan shekara 20 sai a kama ka da laifin zina wani ya hango ka sulalewa zai sai a ce waye sai mutumin banzan nan ne sai a ce waye wanda ya gina mana masallaci shekara 20 har tarihin ka na shekara 20 ba ta zo ta rusa shi yanzu kuma ta rusa mutum sanan ta rusa ragowar rayuwar mutum sanan ta rusa zurriyar ta har matakai bakwai akalla ta rusa rayuwar shi har nan da shekara kusan 250 ya riga ya tashi aiki shine yace wata jannabu ma la yaliqu bi muslimi shi yasa da mutum zai zo yanzu yace to wai shi a bashi shawara a garin su yana so ya fara wasu harkoki ne na banna guda biyu kuma dole sai ya daya yana so ya fara kidnapping da kuma zina wani zai yi da ce to ina ga tare kai kidnapping da sai ka rika yi wajen su bariki bariki kaga za ka maki da wuri kenan kar ya dai daji eh za mu shawo ya yi dai daji to amma din ya fi dama dama ya fi dama dama can dai akwai taɓa rayuka akwai tsorata mutane kenan akwai muharaba za mu ji babi guda da ya kulla akan matsala ta muharibi shine yake cewa inna zina dainun fa in aqarabtahu kana alwafa ko kana alkaza fi ahli baitika fa alami aka yi ta kawo baituka ya hatikan hurumar rijali wa qati'an subul almawaddati ishta ghayra mukarrami ya mai yanki alaka ya mai keta alfarmar mutane zaka yi rayuwa ta rashin mutunci a tsakanin mutane shedan ma in ya ganka sai ka ji yana cewa yaran shi shedanu umu li sayyidikum shedan sai ce ga oganan ya zo ku miƙe kuma yanzu ka tattaro bannan da shedan yayi ba zaka faɗi shi ba kwarto bane duk mujirmancin duniya amma shi dai baka da inda zaka ce ai shedan kwarto ne babu amma dai yayi ma Allah rashin kunya an umarce shi yaƙi yi wa shi Allah taurin kai ya yi alƙawarin sai ya ɓatar da mutane kuma ya ɓatar da kuma ya ɓatar da to da aka dai babban laifi ne to ga tanadin da shari'a ta yi na abin da ya shafi hukuncin mazinaci ya ce in kana bikiran ko yasa zaga Qur'ani a cikin suratul Isra Allah ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina ba wala tazinu ba a kada ku kusanci zina kada ku kusance ta kwata kwata da abin da zai kai mutum kusa da ita ku yi nisan ta abubuwa da yawa za su iya kaiwa kila na addini kila na urfi ko kuma kila na salo na rayuwa ta zamani yasa za ga wasu kasashen amfani da wannan ayar sai su rika jami'o'in mata zalla ko saudiya ka ja ka za ga suna yi za ka gama primaren ka ko sakandaren ka ko diploman ka ko digirin ka da master da feji baka taba yi da mata ba mu ne nan gidan kwama tala saboda su wanda ya kamata su sa dokar ba su san kimar mamacin ba ba ta da kima zau da haka uwar shi ma zai iya kallanta ya ce na layi momi to kaga wanda yake ce ma uwar shi na layi momi shi ne zai maka raba maka jami'a uwar shi ma na layi bai ce maka dadi ma na layi to kaga shi wannan ba a karar da zai zo ya raba ba saboda da ya san kimar su da ya masu jami'ar su ta daban da ya masu jami'ar su ta daban Allah ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa fahishatan wa sa'a sabila samunan ta zama hanya to sai malai ce in kana bikran hurran julida mi'ata jalda idan mazinacin da aka kama bai taba aure ba shine bikir ana bai taba aure ba hurran kuma ya zama da ba bawa ba sharuɗa biyu kenan to julida mi'ata jalda za a yi mai bulala ɗari ne kawai bulala ɗari za a yi mashi wannan da ya ce in kana bikiran waye bikir wanda bai taba aure ba ba wanda bai taba kwanciya da mace ba in ya shekara talatin yana zina bai taba aure na sunna ba ranar sai aka kama shi yana zina sunan shi bikir waccan zinar da ya duka tana nan an tara a hasahu Allah wa nasu Allah ce mun kididdige amma ku kun mamanta yaza mu sai bude kundi sai ce ma da hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha to idan dai bai taba aure na shari'a ba aure na sunna to wannan mutum sunan shi bikir sunan shi bikir to idan kuma ko auren ma misali a ce sai yayi aure amma wanda akwai matsala ya auri muharramar shi bai sani ba sai bayan ya tare da ita aka gane to wannan auren aure ne ko ko ba aure ba mu suna cewa ba aure bane shi ma ba za ki riga har yanzu yana nan a saurayi ya ma an ga shari'a da bulala in an kama shi yana zina ya ce to ai auren da ya ba aure bane tun farko auren bai yi ba tun farkon auren bai yi ba to amma tunda ba a sani ba sai ake zaton yayi da aka gano sai aka dawo kan bai yin ba to inda saurayi ne sannan ya zama hurran da da ba bawa ba zai fada masa hukuncin bawa ina kama shi yana zina me za a yi mashi dole da za a yi mashi bulala mi'ata jalda mi'ata jalda bulala ɗari saboda faɗa Allah madaukakin sarki a suratul nuri az-zaniyatu والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة da mazinaciya mace da mazinaci namiji duk wanda kuka kama a cikin su in ba saba aure ba to ku yi masu bulala dari wala ta'khudhukum bihima raqfatun fi dinillah kada tausayi ya kama ku wajen yin bulala ai mai sittin a ga yana wani raran gaji haka ku ci gaba kawai ku yi mashi matukar lafiyar shi lau zai kawo mana yadda ake wa mara lafiya aka kama shi yana zina in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun yi imani da Allah ran ta karshe kar ku tausaya mazinaci wajen bulala wal ya shahada azabuhuma ta'ifatun minal mu'minin in an tashi zartar da hukuncin a gayyato wani bangare na mu'minai dan media ta halarta kenan wa ba'dal jaldi yugharrabu ama bayan bulalar to sai kuma a bakuntar da shi shekara daya shine a je a canza mashi gari a canza mashi local gamma a canza mashi jaha a je a daure shi in kuma ba a canza mashi gari ba dai a je a daure shi dan nan yankin ne sai a kai shi gidan yarin Zaria yayi ana so a mai tagribu a wannan tagrib din shi yana cikin wanda za su ci gajiyar ta mutane za su dallafa daga surutun da za a yi na zinar da yi sai dai kuma dan adam matsalar radda ya dawo ina ga ranan kuma za a fara ma shafin sabon wasali in ma an karanta to da an karanta ba wasali ne amma dai duk da haka ana samun sauki labarin ba zai dauki dogon lokaci ba wanda suka haɗe dan gaisa duk wata daba da ya wuce duk teburin mai shayi duk wani karkashin bishiya da dakalin kofar gidaje da inda ya wuce aka dan ya haya shikenan an wuce kuma sai da ya ci gaba da harkokin shi a matsayin shi ma na dan Najeriya ma zai iya fassa ku bana amana ya constitution ya halatta ba inda constitution ya hana lalatattu abin nan yace to yi ma zai iya fassa idan mutanen garin na da hankali to kaga ba a tura mai bataccen suna ba saboda shi da ya je kare shabacin sunan zai kawo gara a tura wanda yake yake da dama dama to sai mai tagribu a sai a je a bakuntar da shi na shekara daya malamai sun tattauna a waccan aya ta suratul nur da Allah ya ce wala ta'khudhukum bihima raqbatun fi dinillah a cikin medo a lokacin da za a mai bulalan ne ko kuwa a bakuntar wanne da yace wal yashhad azabuhuma ita azabar shin tana cikin bulala ɗarin ne ko tana cikin bakuntar wanne duka biyun da yake so a hada duka biyun za a hada mai shi yasa yace wa ba'dal jaldi garrabu ama bayan abin nan hulala bakwantar da shi shekara daya akwai hadisi na sayyidina abi huraira da zaid ibn khalid wanda al-imam bukhari da muslim suka ruwaito yake cewa anna rajulan min al-arab ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah anshuduka allah illa qadaita li bi kitabillah wani ba kauye ya zo ya ce ya rasulullah ina hada ka da Allah don girman Allah ka tsayar man da hukuncin littafin Allah a kaina وقال الخصم وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فقد بيننا بكتاب الله وأذلي wani ma da suka zo wanda ya ma fi shi fiqihu da fahimtar abu yace gaskiya ne tsayar mana tsaye yi mai hukunci yi mana hukunci da littafin Allah to annabi a karshe ya zartar da hukunci na kisa gare su saboda abin na bulala abin da suka yi na zina saboda haka idan aka kama wanda bai taba aure ba da laifin zina to za a yi mai bulala ɗari sannan za a yi mai tagribu a abin nan bakuntarwa ta shekara guda a ɗaure shi a gidan yari ne ko a koye shi dai ko a canza mashi gari ko da misali ba a ba daure shi a gidan yaro ba a iya cato a kai shi wani gari wanda akalla su ban san me ya faru ba zai zai zai rika iya ta yawon shi a tsakanin su maktu maktumus sirri kenan wanda aka rufe sirrin shi to sai ya ce wa in kana sayyiba idan kuma abin nan ne wanda ya taba aure ne shine as-sayyib as-sayyibu wanda ya taba aure ina ga fassara as-sayyibu da bazawari al'adan Hausa kaman za su za su kasa kewaye ma'anar shi balarabe yace as-sayyibu ya taba aure yana da matar a tare da ita ba sa tare yanzu kwanan nan ne sun dade da rabuwa sunan shi as-sayyibu shikenan to in dai ya taba aure kuma aka kama shi da laifin zina julida ai mai bulala kama yujladul bik kamar yadda ake wa wanda bai taba aure ba bulala thumma yurjamu hatta ya muta sannan a zo a haƙa rami a kafe shi a jefe shi da duwatsu har yayi tafi barzahu wannan fatawar ko wannan fahimtar fahimta ce da ta saba ta jumhur al-Imam Shafi'i da al-Imam Abu Hanifa suna kan wannan da wani bangare ma na malikiya sai dai zaga littafin da muka saba karanta na malikiya ba sa ka wannan fatawar dan ba kan ta suke ba fatawar da jumhur suke akai ita ce jifa kawai ake yi amma ko inda suna dalilai ba har da hadisai asarai da suke da su ingantattu amma malamai dai suka ce ba da su yake aiki ba wata na an samu aliyu dan abi talib an kama wani mutum ya taba aure ko yana da aure ya zina ya kama shi ya mai bulala ɗari bayan an gama bulala ɗari ya ce kuma a tafi da shi a jefi wale shahar azaba wa matsa ifatu min almumini ya ce kar wanda ya tafi akwai saura shi ne sai ka zaka tambaye shi akramakallah radiyallahu anka ya haka ya haka ya ce jifar bulalar da kuka gane mashi na yi mashi ita ne amalan bi kitabillah ina mai aiki da ayar Allah da ke cikin suratul nuri az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ai ba ce saurayi ko wanda ya taba aure ba haka aka bar kurman banyi to tunda da ya taba zina dari ta waje ba gare shi yace rajam kuma da nace aje ai mashi shi kuma amalan bi sunnati rasulillah aiki da sunnar manzan Allah shi yasa na hada biyu amma dai zaka jumhur suka ce a ai in Ali ibn Abi Talib yayi haka me yuwa yayi ne kafin a saukar da ayar da ta ce wanda ya taba aure jefe shi za a yi kuma ayar ita ma a suratul nur aka saukar da ita sai dai an shafe tilawa الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم an share tilawa ba ta alqur'ani gaba ɗaya yanzu amma kuma da ita ake aiki to sai jumhur suka ce to yanzu duka da jifar da bulalar duka aiki ne da ayoyin Allah kuma aiki ne sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan bulalar ma ai annabi aka ga yayi shi aka ga yayin da ya bulalar shi aka ga kaza haka jifar ma to da haka dai wannan fatawar da malai kawo anan fatawa ce dake karkashin mazhaba ta Shafi'iyya kamar yadda shi da Muhammad ibn Ali al-Shawkani mazhabar Shafi'iyya ne littafin ma a karkashin wannan mazhabar yake kawo su da wasu cikin masail din duk da yana kawo wasu masail kuma da suke amma ne da haka wannan fatawar ba ta jumhur bace naka kama wanda ya taba aure kafin aibu ba bukatar ai mai bulala kawai a je a jefe shi kuma ma in ka lura ai kamar jefewar ai ta danne abin nan bulalar ma jefewar ta danna bulala so da ka yanzu kawai sai a jefe shi kuma in ka kalla da kyau sai ka ga wato kuma ba musulunci ba karamar hikima yi ba ya taba aure kila yana da mata suna tarama kila ma yana da 'ya'ya, kila ma yana da jikoki tabbas kuma yana da surukai wannan mutum ya rika rawo a tsakanin mutane da tambarin ya taba zanabe da amfani karkashin ƙasa ya fi mashi alkhairi ya fi ma waɗancan mutanen alkhairi ya fi ma addini alkhairi ya fi ma al'umma alkhairi duk wani mai ƴa mace ma ya fi mashi alkhairi zai koma gefe ce Allah ya ƙara to da ya fi duniya zaman lafiya to shi ko wanda bai taba aure ba akalla zai in aka kashe shi to ya koma bai bar kowa ba kenan kuma shi abubuwan kunyan shi da sauki shi yasa shi a waccan suran ma sai aka bashi formula azaniyatu wazani fajlidu ko kaga tunda ba a kashe su ba can da aka yi gaba sai aka ce azani la yakifu illa zaniya tunda Allah ya san yana nan da ran shi mugun na nan da aka yi bulala ɗari bai mutu ba Allah ce ku kira shi ga oda shi yanzu sunan shi ya riga ya ɓaci in ya je can gidan ba za a bashi aure ba to ni Allah ya zan ya ce tsaya la yanke wa illa zaniya irin ka zaka nemo haɗin zai fi haɗuwa haɗin zai fi haɗuwa amma yanzu ka zo a Najeriya an dawo kiliya hannun dama ka zo kai mana tuki kiliya hannun hagu haɗari za ka haɗa kama zai ka nemo wata ita ma yar kiliya hannawa kar ta san kar ta ce ya ne ka ce ya ne so nawa ka ce so nawa farashin ji ko hira ma za su yi da haka hira ta fi tafiya saboda wahid ne da wahid to kaga da ya ce ta Allah ya baka mafita ka karanta suratul nuri har ka kai karshen shafin na ka ga hukuncin kaza kuma ka ga shawarar da aka baka kuma an baka mafita da haka dai wannan fatawar ba ita bace fatawar da jumhur suke akai cewa in kana sai wan julida kama yujladul bikr thumma yurjamu hatta yamut yurjamu hatta yamut za a jefe shi ne har ya mutu sai ya ce wa yakfi iqraru wajen kama mazinaci ya isa yayi iqrari ya ishe shi iqrari iqrari ya ishe shi yazo yace shine yayi zina shi namiji ana kama shi da laifin zina ne ta hanya biyu kawai ko dai yayi iqrari da kai ko kuma a kama shi da shedu baka da hanya ta uku ita kuma mace za ya kama ta da ta hanya uku ne ba ta da ta uku ko ta yi ikirari ko da shaidu hudu ko kuma da ciki ba miji shi ma in ta kasa kare kanta ce ai kama ta aka yi mata fyaɗe kuma aka aka fahimci haka ne wannan ta ana iya gaskata ta in ba a samu wasu ƙara'in da suke ƙaryata ta ba amma wata karanta samu wasu shubuhat idra'ul hudud da bishubuhar kamar da zamu ji sai amfani da su to idan mutum ya yi ikirari ya ishe shi kuma ikirari ɗaya ya isa ba sai ya maimaita ba sai aka ce to a amma akwai wanda ya zo ya yi zina annabi ya ta mai tambayoyi har so hudu kamar yana ta neman ya yi ikirari ya yi ikirari har so hudu aka ce a duka wannan jaddadawa ya yi don ƙila inda zai musa a cikin wasu abubuwan jaddadawa to shi kenan sai a kyale shi kamar yadda karatukanmu na baya suka nuna in mutum ya yi ikirari cikin abin da yake haƙƙin wani ne in ya janye ba a karba na yadda wani yana bi na bashi kuma rana ya ce zan kawo miliyan ɗaya ce zan zo da ita sai da aka dawo rana ce sai kiran kai daɗe na je na yi lissafi na gaba haka ba ne sai ka biya haƙƙin wani ne ila yanzu wannan cewa da kai akwai tan shi kuma har ya taya wani fili ko har ya bukin ɗin bulo kawai ka bata mutum tsari da shubuha amma idan mutum ya yi ikirari a haƙƙin Allah sai kuma ya dawo ya ce ya janye ikirarin to sai a janye hukuncin eh rahamar Allah yawa gare ta shi Allah ya haƙura yazo ya ce tabbashi ya zanan nan sai da ya ga fara sauke duwatsu ya ce me za a yi da su mufti ya ce mashi kai za a je ba haka abin yake da ce da mai da yi alƙali yana da magana don ka yi gaskiya ba haka ba ne kawai dai na ɗan shashafa ta ne na ɗan lallatsa ta gaskiyar abin da ya ce to to to sai a janye kaga ya kai mai sayan bulaloli sai ya tafi gida ya ci gaba da cin wainar shi amma ya kiyaye nan tunda haƙƙin Allah ne sai a yadda da janyewar amma in dai da haƙƙin wani ba a yadda wa alaikum assalam Eh. A hukunci ɗaya za a yi mashi. ya zo ya kirari ya yi zane da wata hasso bakwai ko da wasu mamatan ya mai hukunci ɗaya shi aka kama shi a lokacin hukunci ɗaya za a yi mashi sai dai in bayan an mashi wannan hukuncin kuma ya koma wata kotun ya sake ya kirari to nan ma kuma sai ya sake mashi wani in kuma na kisa ne dama kisa ɗaya ne kawai kawai dai sai a tabbatar ya wuce ya huta a kyautata mai zato kuma ƙila al'umma ma ta huta ya ce wa ma warada min takrari abinda aka samu a nassoshin hadisai na maimaita ikirari fi waqa'il ayani cikin al'amuran da suka faru na kiri da muzu a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan bali kasdil istithbati an yi ne domin tabbatar da hujjar amma ba wai yadda da hujjar ba ikirari daya ya isar ya zama hujja amma maimaita ikirari ƙara ƙarfafa hujja ne shine istisbat neman dai ya ƙara tabbatar da shi ne kenan da da aka zo kai kai nan ne ce shi ne wai da gaske kai din ne har nabi yake ce mashi a'a malam zo ka ci ko dai ka dan shashafa ta ne yace har rasulullah ba shashafa ta ne ba duka ikirari ne to da a lokacin ya ce kuma kuma haka ne ta ce to wannan ba da ne da ita ba to sai a dawo sai mai ta'adiri kawai shikenan wannan maimaitawar ya zo a wasu hadisan da ke nuni ga haka kuma duka ya zo ne a matsayin isbat ba wai sai an sami ikirari hudu ba don ya daura da shaidu hudu wannan duka ta hanyar ikirari kenan in mace ta yi ikirari shikenan za a zartar da hukunci a kanta in namiji ya yi ikirari za a zartar da hukunci a kan shi idan bikiru ya yi ikirari ko ta yi ikirari za a zartar da hukunci in sayyibu ya yi ikirari ko ta yi ikirari za a zartar da hukunci a kansu ya ce wa amma shahadatu amma shaida fala budda min arba'atin ba makawa sai an samu shaidu guda hudu ba makawa واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم dan kawo shaidu guda hudu gaskiya kuma shaidun nan bakin su ya haɗu kuma a al'amari ɗaya suka zo su hudu suka ba da shaida lallai na gan shi yana zina da wata al'aurar shi a farjinta sai ya ce lallai na gan shi a kano ɗaya ce ni a Zariya na gan shi ɗaya ce ni a abuja na gan shi ɗaya ce a lokaja duka ba za a karba ba dole ya zama a wuri ɗaya a zagaye ɗaya idan suka gaza kawo tabbatar da shaidar su sai musu bulalar ƙazafi don a tsara mutuncin shi ko uku suka tabbatar ɗaya kuma ya ɗan musa da ni dai gaskiya sanda suka kira ni na dai gansu suna ma bacci a bargo ɗaya to ina uku sun sha ƙasa shi yasa za ga zai wahala ka ji an kama da shaida to abinda a zamanancen nan ake tattaunawa in aka kama da CCTV fa za a yi hukunci da shi aka kama su da CCTV kyamara suna zina za a yi hukunci ko ba za a yi ba eh dokar ƙasa yanzu kamar an amince ko to amma kuma mu ta musulunci za mu dawo tunda ita dokar kasar ba ta haramta zanar ba in ba shekara sha takwas ba ne kawai aka hana wanda suka shekara sha takwas su kan ba laifi su yi to kaga a karkashin ka'idar idra'ul hudu da bishubuhat a ita ai ai CCTV za ta iya bada akasin yadda ake tsammani kuma CCTV za ta tana kewayawa ne ta ga komai bangare ɗaya take ɗauka da za ka yi hukunci da ɓangare ɗaya ba ka kalli kowane ɓangare ba kuma wani zai iya cewa to ai an yi yanke yanke ma an yi kaza an yi kaza amma dai aka kai ma kotu alƙalai suka amince da cewa sun yadda da abin da cctv nan ta ɗauka to za a iya zartar da hukunci shi ba zai zama zartaccen hukunci ba sai abin da su suka ce ko kuma aka samu lijan na fatawa wanda wasu na ganin haka tunda ita kyamara tana ɗaukar waƙi'i ne na gaskiya dangane da abin da ke faruwa waƙi'in abin da ke faruwan take ɗauka to matuƙar waƙi'in ya nuna haka ne to za a iya gina hukunci a kan shi domin ba zai saba da abin da ya faru a waƙi'in ba ko a zahirin ba to sai a zartar da hukunci to don haka in dai shaidu ne sai an samo guda hudu ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح باب مكوى إقراري da mutun zai yi da shedu da za su zo su ba da sheda babu makawa ikirarin da shedar su kunshi at-tasriha cikin bayanin su su fito da magana karara bi ilajil fardi fil fardi da cewa an samu shigar al'aurasha al'aurata dole ne shi yasa kaga wancan da yazo yace ya rasulullah tahir ne ka tsarkake ni nayi zina da bai ce a zina ka kwanta da ita ba shi shafa ta kai ba ba kawai kun yi wasanni bane kuka yace a farji na nasa farjinta to sai an tabbatar da haka ko ai ikrarin da ba da yayi ikrari da yadda ba ya ce yi mana cikakken bayanin yadda kuka yi sai bayani shi ma shaida yazo ya ce yi cikakken bayanin yadda ka gansu in ya ce kamar yadda wannan yana ce a ba ruwanka da shi ba ruwanka kai yadda ka gansu to shi kuma sai ya bayani yadda ya gansu in ta kama alkali zai iya rantsar da su sai sun faɗa gaskiya zai iya rantsar da su wa alaikum salam wa rahmatullah eh
nayin haka wannan shi tura wani wani tura wani wani tura ba da bayani za su ba da bayani abin da suka sani a wannan a ba za ka karɓa wannan ba ba za ka karɓa ba akwai shubuha da annabi ya ce mana idra'ul hudud bi shubuhat za a fake da wayannan shubuhohin a ce to su dai kar su ƙara amma ba zai hana kuma ya musu ta'ziri ba ba zai hana ya musu ta'ziri ba saboda da alamun ma sun raina shari'a da alamun ba su da kunya da alamun sun raina dokar ƙasa kaga ko ita dokar ƙasa ita ma zai ce to ke ma dokar ƙasa sun maki rashin kunya in ce kar a yi kuma to ga su nan sun zo sun yi to sai yake cewa wa yasqutu al-haddu bi-shubuhati al-muhtamala ana haddi wa yasqutu ko ba haddu ko eh amma fa'ilin zai zama haddu ne wa yasqutu bi-shubuhati al-muhtamalati shi haddin can na zina zai faɗi da duk wata shubuha da za a iya karɓa mana duk wata ƴar shubuha koya take wadda za a iya fakewa da ita to a iya amfani da ita a ce ba za a karɓi wannan shari'ar ba mana ba za a karɓi wannan ikirari ba ko ba za a karɓi wannan shaidu ba saboda ka'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa cin hadisin sayyidina abi hurairah radiyallahu anhu da annabi yake cewa idra'ul hududa 'alal muslimina mastata'tum ku tunkuda haddodi ga musulmi da gurgurdan shubuhar da kuka samu fa in kana lahu makharajun indai yana da wata mafita ku yi mashi ita fa khallu sabilahu ku yi mashi mafita ka shanya wani kafet ɗinka na wajen miliyan ɗaya a kan katanga sai wani ya zo ta bayan gida yi ta ja yi ta ja yi ta ja duk da zai gama janyewa sai ya makale ta ciki sai ya tsallako gidanka wata ya kusa ce ta riƙe shi sai ya cire kusar sai ka kama shi kaga ya shigo hirzinka kuma abin da ya sa ta ɗin ya kai a yi haddi sai aka kai shi gaban kotu sai ce gaskiyar magana shi ba sata ya shiga yi ba ya ga katangar na da kyau kuma gidan na da kyau sai ya tsammanin ba sa so ne tunda mawadata ne su ba za su yi ta wahalan kai abu bola ba shine yayi ta ja ya shiga gidan ciki ya to wannan shubha za ta kubutar da shi nan shubha kuma zai iya yiwa zai iya yiwa ko kana ɗaki sai ka zo na gungura mashin ɗinka kana duba ta ashe da ka dawo ta yi faci sai ka ga yaron angonku ne ma kawai ya gungura ya kusa zuwa ya buɗe ƙofa ya fita sai ka kama shi a gida sai ce shi ba sa ta yi ba ya ji kana cewa za ka yi sammako ne shine zai kai maka faci da zai ce ta zo mai facin ya ji za ka yi sammako ta za ka yi da shi a nan shubuhati ai ba zai duku ban ka duke shi zai maka kokotu ai duk wanda ya duki barawa zai maka kokotu nake da in tabbas na shiga gidan shi ne mai sata amma ya da kan yanzu shara ta zama biyu ta zama biyu ko da mutum da bin ka bashi kai ka ce mai sanda bai su daure shi suna daure sun daure kudin ka yana fitowa zai maka ranka ya dade satin da aka ɗaure ni a satin muke da wani dil na wasu mutane 'yan china da za su zo kan wasu ma'adinai masu daraja wajen miliyan goma zan samu ɗaure ni da aka yi suka yi ta nema na suka fi shu alƙali zai dikki liyarin kuɗinka sun sha ruwa an zauna kai wace ka ɗaure shi ba ɗaurin da ake bi ba shi sai dai ka je a ɗan kwakwashe shi da an ce a ƙwai kacin ranka daɗe a sake shi ya je ya ci gaba da gungurawa nan ɗan kwantala ɗan kwantalo mana to da riga an shiga to da haka ko ya aka samu ta shubha to akawar aka zo take cewa ita ita ita bai kwanta da ita ba ko shi ce shi bai kwanta da ita ba ta dai tuka kaya ya tattaba ta yi waye shikenan yace shubha idra'ul hudud bi shubuhat wannan hadisi ne kuma ingantacce fa in kana lahu makhrajun fa hallu سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في الأقوبة هكا النبي فلا شيء القالي يكسكري أعفوه ya kamata a yi wa mutum hukunci sai alkali ya yi kuskure sai ya sake shi annabi ya ce ya fi alkhairi akan ya yi kuskure a hukuma ashe bai kamata ya mai hukunci ba sai ya kuskure ya mashi wanda ya komi haɗari alkali dai ya shiga ukwarin lahira gara a ce kaga mutumin nan bai kamata mu sake shi ba muka yi kuskure muka sake shi ya fi dama dama da a ce bai kamata mai mai hukuba ba muka kama shi muka yi mashi hukuba da aka da idrabul hudu da bishubuhat ku kawar da duk wani haddi in dai an sami wata shubuha koya take koya take aka zo mutum ya kama matar shi a sto ɗin shi tana mashi sata sai sai ta ce ta baka ta take yi ba ai makullin ma ai ai ai a durowa ta dauko wata durowar shi duk kayan da ka aje a ɗakin ka ko baka kulle durowar ba ko ka kulle ka ba matar kwafin durowar wurin ko ka ba ta makullin sto din ko ka rika ajewa inda za ta dauka duk kayan da ta ɗiba ba sata bane bunan waken soyan ka kawai ta kira min wata aka kwashe buwa ashirin ba sa ta taiba ta dai ci amanar ka ta ci amanar ka kuma za ta iya fakiya ma da shubuha ko ta aziri ba za a yi mata ba a ce ranka idan ɗaya da nake son mutumin nan ba zan so ya asara ba waken soyan nan sabo ya kusa zuwa ya kai ya ki siyarwa shine bai sani ba na kwashe na siyar na kada banza to da da buwa shirin ai misali ne ko in da ta makale miki ta sha kai kuma sai ka dauki matakan da ba za ka bata kofa ba amma duk duk durowar da ka kulle ka hana ta makullin ko ba ta san inda kake aja ba in ta balle ta diba shine sata in ta balle ta diba shine sata sai yasa matar mutum ta mai sata yana da wahala daidai cin amana ya fi yawa haka shugabanni ka zaɓe shi ya je signing shi ne signatory na state ko sai wasu biliyoyi suka shigo ya ɗiba ba sata yi ba ai ba a sata ba ma'aikatan gwamnati ya fi cika sata ba cin amana suke yi ko ka je kotu ba za a ke masa ba shi fa ka yadda ya zama shine chief accountant ba na ma'aikatan sai ya signing ba za a cire kowane kuɗi kuma sai ka zo ka zage shi wai wai ɓaran gwamnati zai iya maka ka kotu in ma bai maka ko za ku shari'a lahira duk yan siyasar da ake ce masu barayi za ka zai ku tsaya gaban a dai ka ce masu maciya amana yauwa kuma amanar ta ta hadari ma kaga ba za a dora sata akan sirati ba amma za a dora amana sata na can ta gama nata ta wuce an kama barayi an yi hukunci shikenan amana ce za zo ta tsaya akan sirati yace to wa birruju'i anil iqrari sannan haddi na faduwa in ya janye iqrarin da yi wannan mun yi bayani cewa saboda haƙƙin Allah ne ana karba wa bi kaunil mar'ati azra'a awratqa'a wa bi kaunir rajuli majbuban aw innina kamar haka ya rubuta ko na ya dan share sannan haddi na faduwa in mace ta zama azra budurwa nan ce al azra ita ce budurwar da budurcinta bai zube ba in budurcinta ya zube larabawa suka ce mata azara ba suna ce mata anisa jam'in shi awanis ko anisat in ce anisa ita ce budurwar da ta girma da yawa ba ta yi auren fara ba antisiniya kenan ta kai talatin arba'in za ga a jami'o'i ba ni na ga wata yawai sittin ta ta kai sittin tsananta auren fari duk ta ya mace ya ce wannan ma dai wani auren jari kawai ya ko sufo ta ga sama mutuwa in tana da feguna wani zai iya aure ko tana da wani babban jari amma kare haɗa ta da gida eh aure ta auren jari ne ita haƙuri kuma in za a ga ba ta san rayuwa ba to kuma ta wuce lokacin sanin rayuwa in yi sa'a ma da soyayya ta bashi ATM din ta bashi pin kuma to kaga ya halatta a wurin su kai zaka auna ka ga fa'idodin da ke ciki ne in ba ta da addini ka ce ka aure ta ne saboda ta kusa da su a koya mata addini ba kamata hada da Allah haka ba to ita ce azra wani ya je sai ya zo ya ce sai mace sai ta zo ce ta yi zina ko wani su hudu suka kawo shaidar ta yi zina sai aka sami masana mata sai suka duba suka ga budurcinta yana nan ba wai dalili ba ne ba amma shubuha ce to za a kayar da za a kayar mata da da haji ba za a yi mata ba ko kuma ta zama ratka in an ce arratka'u abinda laraba ke cewa wani aibi ne wata larura ce da ke samun mace a mashi al'auratta inda al'auran namiji ke shiga sai wani nama ya fito ko wani kashi sai ya toshe wurin duk wanda ya aure ta har abada ba zai iya kwanciya da ita ba sai wani ya ce ta yi zina ko ita ce ta yi zina sai aka tabbatar ita ratka'u ce ko an zartar da hukunci ba za a yi ba ya faɗa a kanta sai dai a mata ta'aziri ko kuma wa bi kaunin rajulin majbuba ko kuma namijin ya zama almajbu almajbubu daga maza shine wanda gaba ɗaya an yanke mai al'aura wasu suka ce yayi zina da aka zo aka zartar da hukunci sai aka gama to ai ai bai ma da al'aura to shi ma ba za a yi mai da hukunci ba awwa'inniyin ko kuma mai karamin al'aura mai karamin azzakari wanda ba zai iya komai da mace ba to waɗannan dukkaninsu haddi ya faɗi a kansu saboda waɗannan lalurorin wannan tsabar adalcin shari'a kenan wa taharumu shafa'atu fil hududi haramun ne neman beli a haddi waɗannan hududin duk da zamu magana matukar an daga su an je ana shari'ar su to haramun ne wani ya zo ya ce yana neman beli ce to wane yaron nan dai duka ƴaƴanmu ne yarka ya kwanta da ita ga sanan dai to mu ƴan uwan namiji da ƴan uwan mace mu je mu ce ai a ban mana kes din zamu sulhunta a gida ina ai yanzu in ku karɓo kes din nan wato kuna so ne ku ce amma ba ku iya faɗe ba alƙali ranka ya daɗe a ban mana sulhun nan zamu zamu sulhunta a wuta in an shiga wutan lahira za ku sulhunta gara ka ban ma alkali a wanke zanubin nan a nan duniya to da ka ba a shiga wata mata almahzumiya ta zo ta yi aran kaya sai ta musa kayan ara an ce takan zo ta yi aro ta dawo da shi ta ara ta dawo da shi ta ara ta dawo da shi kayan ado ne na mata masu tsada ran nan sai ta ara kayan sai ta gidawa da shi sai aka yi mata mata sai ta dawo da shi ta saba dawowa da shi to ai mai kaya ta ce ba ta dawo da shi ba ta ce ta dawo da shi to ba ta da hujja ta zo ta karɓa ba shaida kuma tana dawo da shi ba shaida shi ke nan nan kwaɗin sai aka kama ta da kaya sai ta tabbata a shaida ta ara wancan karan ba ta dawo da shi ba sai aka maka ta kotun annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ga ta ba mace ce mai daraja matar babbaɗiyar manya ai fa nan yahudawan nan aka to yanzu ya za a yi wa zai iya wa annabi sallallahu alaihi wasallama magana dan uwanta suka ce to ya za a yi aka ce to gaskiya usama ibnu zaid hibbur rasul wa ibn hibbir rasul shi kadai zai iya wa annabi magana suka zo suka same shi ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai magana annabi ya rufe shi da fada tashfa'u fi haddin min hududillah usama baka da hankali ne dokar Allah ne zaka zo ka ce kana neman beli take annabi kawai ya hau minbari na waje su shigo na gida su su ƙaruso masallaci ya yi faɗa sosai ya ce masu in dai haddi ne ba a shiga ka bari kawai a rantar to kaga ba a beli na ka ce an kama wani da laifin zina ana can ana shari'a kamata yi ko mutum sana'ar lauyanci yake yi in dai yana da manufa a sana'ar kar ya shiga ya kyale ma shari'a ta yi abin da za ta yi an samu wata shubuha shi kenan aka yi dar'ul hudud ko idra'ul hudud shi kenan sai ya ce wa alaikum assalam eh zai ga mutum kiriki ko masu kiriki ba ku ne ba da tsoron Allah da ke wani da zai sai ya hasa su ne ga shi ga shi ga shi eh sai ke ne kan yi eh kwantawa da ita ya zo kada ya kuke ko ko ko abin da sai ke yin da ya ba ne ya bana duk kuma wannan kuma ya a ita sai dai a mata nasiha ita kamar yadda hadisin sayyid nabi huraira da imam muslim ya fitar ko annabi yake cewa mafi tsananin azabar a cikin mutane a ranar alkiyama shine namijin da ke kwanciya da matar shi ya fito ya bada labari a waje da macen da ke kwanciya da mijin ta fito ta bada labari to ita wannan ta shiga ciki ita wannan hadisin za a ja mata a fassara mata da Hausa ko da yaren da take ganewa ko da harshen da take ji har ta fahimci cewa ba karamin gitta kanta a hadari ce ba kenan ukubata ta lahira ba ba dole bane ta ta gaza ta mazinatan ma annabi yake cewa ai kamar jaki ne da jaka kenan wannan halin da ita ta zama kamar jaka kenan so da kai ta wa'azi da ya mata amma in wani ya ce to bari ya kai ta kotu saboda tana ikirarin tayi kaza tayi kaza to wannan kuma sai a jira a ji kotu me za ta ce kila ko ta ce to ba wani dalili za ya kama sai laifi ko kuma ce a mata wani abu na ta'aziri wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah wajen wannan nazara eh
ita za a tuntuɓe mata hajjin ne saboda ta kai lokacin da ba ta da sha'awa ko kuwa don sharri a kai mata.
eh saboda an fahimci kaman ba a kwanta da ita ba dan budurcin ta har yanzu yana nan kamar suna ga da an kwanta da ita cikin abin da ya fi rinjaya tsakanin mata to da budurcin ta ya kau wannan kuma mata ne kawai za su iya ganewa ko kuma likitocin mata ko kuma amfani da na'urori na zamani wanda an iya yarda da su ana su da aka ba wai dan bata yi auren bane ko ta dade bata yi shetun kuɗe mata a rashin gushewar budurcin shi ya cece ta ya zama shubuha kenan ta ta zo da an samu wata irin shubuha wanda kaga kuma ba zai iya yi wa kila sharri a kai mata duk da ba dole bane ya zama haka abin yake ka'idar shi to amma ita yanzu za ta iya shan abin nan Eh, za ta iya kubuta saboda wancan dan dalili wa alaikumus salam a wannan sai kotun za a ban mawa in ta zo ta ce ta yi zina to a kotun za ta yi to anya wannan lafiya lafiyar ke lauta ce lafiyar talau in alkali yana ga shi yana da shakku akan lafiyarta ko ya samu wasu rahotanni daga gefe cewa matan nan fa tana dan da dan tabin hankali to zai iya kiran likitoci da leta hedan na kotu ta su bincika mashi wannan to duk rufin suka bar zai iya gini akai da ce gaskiya ba ta da lafiya to kawai sai rufe kes ɗin gaba ɗaya in ya so daga nan ma yi umartar ‘yan uwanta lalle su nemo mata magani na eh eh shi alkali? in ba da son rai yayi ba shi bai da laifi dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa kun ga ba fa duk abin da na baka bane da sunan shari'a ya halatta yace shari'a ba ta halatta da abin da akai maka yace mu muna dogaro ne da irin bayanin da ka zo da shi wani bai da gaskiya amma almarin ya iya magana wani kuma yana da gaskiya baubawa ne to alƙali shi zai sauri kowa ya bayani lakin albayyinatu alal mudda'i kai da kawo ƙara ina shedu wal yaminu ala man ankara wanda ya aka kai kara in wance ka saka kawo shaidu ya to alƙali sauraro kowa sai ya fahimci kai wannan yafi gaskiya lura da ko dai shaidu da yazo da su ko irin bayanan da yayi da gazawar wannan wajen iya kare kanshi to da abin da ya gina akai dai ba da saurayi bane shi bai laifi ba abinda kawai za a ce shine wannan hukuncin za a rushe shi a yi na gaskiya a ranar lahira to ga shi wancan bai ci halal ba kenan ko kuma halattawar da alƙali ya mashi ba ta da wani amfani wa alaikum assalam wa rahmatullah eh ya zama ta yi aure ko da yawa wasu rubuta akan samu an kuna yin haka sukan ce sun kwanta da ita sun ga kaman sun ji ta ta kawai gaba daya ma'ana kaman ba budurcin ta to kuma akan ce wasu lokuta wai a kan aikin gona ko guje-guje yakan cire masa wannan budurcin hakan ne ma na kuka eh ga- shi duk wanda ya auri budurwa sai shi a zaton shi shi ko a yadda yake eh, tunani ko yadda ya gina dai rayuwar shi ko al'amarin sai ya jite ba budurwa ba mafi sauki kawai ya sake ta amma ya ce zai je kotu wai bai ji tana da budurci ba in ya faɗa ma alƙali haka zai ce ban gane ba daga wannan bayanin zai bar ma zai ce shi bai gane ba in ka ce a yi ranka ya daɗe to ba dai ban magana sai ce to abin magana amma duk bayan da ka yi burmawa za ka yi kawai wanda ya aure ta ya ji shi bai na samu natsuwa ba kawai su rabu sai ya sake ta salin alin amma bai da wani bakin magana bai da bakin magana in ya ce su yi la'ani ya ce to wani ciki take da shi da za ka kore aka ja gwada gaba ta ma da ciki to wani ciki za ka kore ba za ku yi la'ani kai mata ƙarfi kenan alƙali zai ɗaukan mataki a kanka zai da ko ba a mutum gudanar haddi wata namiji da mata ba a yi to amma dai zai iya samarwa da mutum wata matsala kawai sai dai ya sake ta sannan ba uzuri ba ne budurcin zai iya gushewa hakan nan kawai ko ba ta aikin wahala hakan nan kawai to lantana kuma irin rayuwar yanzu kila ba a cin wasu abubuwan da suka kamata ko ana ayyukan wahalar da basu kamata ba musamman ga mace wadda awa man yunashu fil hilyati ne to kaga wayannan da zasu yi tafiyar da budurcin ba zai zama dai dalili ba gaskiya ba hujja bace ba ta yi laifi ba ba za ta zama abin zargi ba miji kuma bai da dalili in zai zauna da ita a haka tunda ai sai da ya bincike ne ya istikhara to ya zauna da ita in ba zai zauna da ita ba su rabu da ita salin alim me yasa kuka rabu ba ruwanka wanda ya tambaye shi ce ba ruwanka aure ra'ayi ne saki ma ra'ayi ne shikenan Allah ya samu bari mu karkar wannan sai mu tsaya a wannan fakar wayughfaru wayughfaru lil marjumi ila sadar ana haƙa ma wanda za a jefe zuwa kirji saboda manzo sallallahu alaihi wasallam wata na amara bi ayyughfara lil gamidiyya ila sadariha wa huwa fi sahih muslim hadisin ana cikin sahih muslim amma za ga jumhur ko musamman mazhabar malikiya ko da wasu asbu ahlul hadith suna cewa ba a hakawa amma gaskiya ana hakawa in duk wanda za a jefe za a yi haka mai rami har nan kirji nan shi za a yi ta jifa sama dan kada ya gudu kuma ina ga zai iya cewa ma daga cikin samarat din haka ko fa'idar haka galiban mutum na iya jurewa masifa in ya fahimci bai da fulani amma aka ce a jefe shi a tsaye ko aka dan jefe shi ma zai iya neman hanya ya gudu to sai a haƙa rami sai a rufe shi yanan ga duwatsu ga yan media ga yan jarida ana recording ana coverage live stream kenan to duk sai a yi a yi ta jifa a yi ta jifa ba adadi sai an ga ya mutu in ya mutu da wuri to shi kenan in ya daɗe bai mutu ba to shi kenan dai azaba ce dai ga ta ne wale shari'a azabu ma sai fitu min mu'minina tuna da sai mu tsayanin sai mu tashi wala turjamul hubula ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wajen mene a mutane kowa da kowa ma zai iya zuwa ai darasi ne kwarai da gaske shi yasa ake so a yayata za a iya zuwa nan duk a sanar ko a sa ranar juma'a da Allah an so ka masallaci kowa ya tsaya yan duwatsu biyu uku da a daure a jefa wa alaikum assalam wa rahmatullah eh a za a fito da shi ai tsarkakakke ne ma ya ma duk wasu da suka jefe shi tsarki in ba isa ba shi kilin ne za a za a mai wanka za a yi mai sallah za a rufe shi a makabartar musulmi a ci gaba da nema mashi gafara yayi tubar da gaskiya sai mai rabo ma zai irinta Wa'alaikun Assalam wa rahmatullahi. Eh. Eh. A'a, aka ga wata da ciki tana ta so ta bayanin wanda ya mata sai a ce ba masu. Ba masu. Saboda masifa ce ba so ta yaga. in ta faɗa kowa in ba ya saba wani babban gida za ta rushe tunda dai ita ta tabbata akan ta ta shuru ba a tambayar ta waye mata kuma ko ta ce wane ne to me ya canza ɗan dai ba na shi ba ne kuma in ka kai shi kotu zai ce shi ba shi ba ne kai ka bata lokaci ne yayi gara kawai kan ma ta faɗa kuma kar a tambaye ta ko tana ma kauɗin baki za ta faɗa ce ba masu karki faɗa mana ko waye ke dai yanzu wajabar alaiki shikenan akan ki hukunci zai zai tsaya to da ba a ba a tambayar ta kowa ne ne ko ya kaza ko ya kaza ai ba dan shi bane ba dan shi bane sai dai kawai in yana so in ta haihu zai iya zuwa sai ya aure ta tunda ita dan nata ne ko kuma maso uwa ya so ƴaƴanta sai ta kare da ɗan yi ma ɗan komai na hidima gadon shi ne kawai ba zai yi ba a ƙarshen rayuwa sai a rubuta a sani cewa ba zai gaje shi ba ba zai gaje shi ba wanda ita ce fatarar jumhur suke a kai gaskiya saboda alwaladu da lifirashi wannan ka'idar duk ita ke rushe wasu abubuwa da za a shigo da su in an ce alwaladu da lifirashi mai shimfiɗa shi ke da ɗa wanda yake da shimfiɗa shi ke da ɗa yasa ba wani gwaje-gwaje da za a yi a yi matar mutum ya ganta da ciki ya ce bai yadda ba an ji an yi dna test an gama ai ɗan ba nashi ba ne to ya aka yi zama nashi ba da dna koko da maganganun shari'a alwaladu lil firashi annabi ya faɗa ka ce dna ta ce ba haka ba ne kawai abinda za a tambaya sadda ta yi cikin da sadda ta haife ko sadda ta yi cikin waye mijinta shi ko dan shi ne ko an gwada an ko dan yayi kama da wani mugu a anguwar ko a garin ko dan yayi kama da wani makocin shi ko DNA ya nuna dan wancan ne duk ba za a yadda ba alwaladu lil firashi dan shi ne haka zai hakura ya karba in bai yadda ba li'ani kawai zai raba su ya ji a tsinene ne ya ya tsitsine wa juna to shine sai a ce to yanzu an kora da shi ma sai ya sha wa'azi kuma don wallahi ya kuskure ya kora dan shi to akwai matsala so da aka ba a ce mata wayo cikin waye a wani dogon bincike duk ba za a yi ba ai shi yasa za a ga zina ta fi haɗari ga mace shi yasa da aka zo lissafi aka fara da ita sata ta fi haɗari ga namiji shi yasa da aka je lissafin sata a suratul maida aka fara da oga as-sariqu daga ce was-sariqatu da aka zo zan aka ce az-zaniyatu waz-zani sai da aka fara da sayyida oga kenan sannan aka biyo da karamin oga ya ce kin kin riga kin fada ya hakuri kan kin shiga to Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik